الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 23 ga watan rabi'u sani shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 28 ga watan 11 shekara ta 2021 meladiya muna darasi na 111 darasi na 111 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab da muke gabatarwa a nan masallaci na ihya sunna da ke kofar nasara a cikin birnin kano najeriya a yau da taimakon allah kamar da muka yi bayani mun ɗauko jawabi dangane da wato hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda yau za mu yi bayani ne akan ginin masallacin annabi sallallahu alaihi sallama falalar masallacin annabi darajar masallacin annabi sallah masallacin annabi sallallahu alaihi sallama fifikonsa akan sauran masallatai da wurare malam ibn qayyim yake cewa faslun fi bina'il masjidi fasali da yake magana akan yaya aka aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi sallam قال الزهري بركت ناقته صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده وهو يومئذ يسلي فيه رجال من المسلمين وكان مربدا ليتيمين في حجر أسعد بن زرارة فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل نهبه لك فأبى حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير وكان جدارا ليس له سقف وقبلته إلى بيت المقدس وكان يسلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة ابن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليك شوى إمام الزهري يا فدا taguwar annabi sallallahu alaihi sallama ana cikin tafiya da ta zo sai ta tsuguna a inda za a gina masallacinsa a wurin masallacinsa a yanzu idan ka taba zuwa madina ka je inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina masallaci to nan taguwarsa ta zauna a wancan lokaci a daman asali wasu mutane suna yin sallah a cikin musulmi tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ka duba ikon Allah Allah ya datar da su suna sallah a wurin kuma da annabi ya zo ya dada tabbatar da wurin cewa wuri ne na mai wuri ne na ibada wuri ne na sallah haga wannan ba karaman ni'ima bace a gare su sun samu wato tofiki sun kuma samu dace da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su kawai a yace za a kama yin sallah a wurin to shi asali filin na wasu yara ne marayu guda biyu da suke ɗaure raƙumansu suna ajiye raƙuman sun gaji filin ne daga mahaifinsu wanda suna ƙarƙashin sa'ad as'ad ibn zurara annabi ya yi ciniki da su shine fasawa mahuma ya yi ƙoƙarin ya tattauna da su akan ya biya su kuɗi su sayar masa wurin ya yi masallacinsa a faƙala bal na habuhu laka sai suka ce a'a mu sai dai mu baka kyautarsa a ba za mu sayar ba ba na sayarwa ba ne kyauta za mu baka ya za mu sayar maka dawa da wurin da za ka yi masallaci shi kuma annabi ya ce a'a tun da wurin ku ne na gado kawai ku sayar mu fa aba annabi yaki hatta ta'ahu minhuma bi asharati dananira annabi yaki yace a'a ku dai sayar min kawai ya ba su dinari goma a wancan lokaci kaga dan kar ma ya zama daga baya a samu mushkila ko ba aka bane ba sai annabi ya siya da kudinsa alaihi salatu wassalam dinari goma aka sai wannan masallaci ko filin masallacin nan na annabi ka wanga dinari goma ta yi albarka ta yi albarka yanzu ga shi duk duniya musulman duniya kowa kokari yake ya ga ya je wannan guri yayi ibada akwai hikimomi da yawa da yasa annabi ya ki a bashi kyautar ba wai dan bai halatta a bashi kyautar bane ba amma wannan wuri dai da zai gina babban masallacinsa ya ce gwanda dai ya siye shi hakan kuma aka yi ya siya din ya ba su dinarin nan guda goma suka karba asali katanga ne gini ne kawai bayi da rufi wurin wa kana jidaran laysa lahu saqf babu rufi shine saqf alqiblar masallacin inda ake kalla ayi sallah shine baitul maqdis ba ka'aba ba a lokacin dan baitul maqdis ita ce farkon alqibla dan haka can ake fuskanta baitu al-maqdis a lokacin as'ad ibn zurara shine yake yin sallah har juma'a ma yana yi al'auran kafin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fihi shajaru gharqadin wa nakhlun a cikin filin akwai bishiyar gharqad akwai kuma bishiyar dabino akwai dabinai wa ƙuburun lil mushrikina da kuma ƙabrurruka na wasu mushrikai da suka mutu tuntuni to yanzu gashi annabi zai yi masallaci fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil quburi fa nubishat annabi ya ce to ba a yin sallah da kabari a wuri kuma ba a sallah a makabarta musulmi ya kamata ku ji wannan musulmi musulmi ku ji wannan annabi da ya zo masallacinsa akwai kaburrukan wasu mushrikai ya ce a tone su matukar za a yi masallaci a makabarta to ɗayan biyu ne ɗaya yake korar ɗaya ko dai makabartar ta kori masallaci ko masallaci ya kori makabartar da haka idan za ku gina masallaci ko na juma ko na kamsalawat a masalla a makabarta ku sani haramun ne yin sallah a makabarta haram ne ya saba musulunci ya saba aqida ta barai da haka annabi ya ce a tone da haka kuma sai ku tone kabarukan duk wanda yake kwanci a wurin ko ku tone ko ku rufe masallaci wannan shine sunna wannan shine shari'a wannan shine abin da yake a rubuce a littafi don abin da ba wannan ba sunansa ra'ayi da son zuciya to wannan kuma ba za ka iya hana mutum ra'ayinsa da son zuciyarsa ba Allah kadai shine zai iya hana shi kuma ya maganinsa amma duk lokacin da aka zo za a yi wani masallaci aka tara akwai kabari to a tone kabar ko na wani babban mutum ne ko wani malami ne ko ma waye sannan ba a ɗaukowa gawar wani a zo a binne ta a masallaci saboda girman wannan mutumin ba a yi shi ma ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a yin sallah ana kallon kabari ba a sallah ana kallon kabari la tusallu ila al-quburi annabi ce sallallahu alaihi wasallam wala tajlisu alaiha kar ku yi sallah kuna kallon kabari kuma kar ku zauna a kan kabari ba a yin sallah ana kallon kabari amma wallahi yanzu za ka je makabarcinmu na cikin garin nan za ka tarar da sai a sari katangar makabarta za a sara sai a gina masallaci a jikin katangar a sa hancin liman ɗin a cikin makabarta saboda jahilci saboda rashin aiki da karantarwar annabi kuma mutum ya je in la'asar ta yi masa ko magarba ta yi ya kabbara a cika masallacin har ma ai sahu a waje haramun ne yin sallah irin waɗannan masallata la yajuz bai halatta ba so ya kamata musulmi ku ji tsoron Allah ku bi annabi sallallahu alaihi wasallama ku bi manzon Allah wa in tuti'uhu tahtadu wama 'ala rasuli illa al-balaghul mubin idan kun bi manzon Allah za ku shirya ba abin da ke kan manzo shine ya isar muku da sako na Allah annabi ya hana sallah a makabarta annabi ya hana sallah ana kallon kabari dan haka kuma ya hana a gina masallaci amin a makabarta sai dai in za a tone kabarurkar wannan kuma ya halatta a tone su duka a je a kai su wani guri sai a yi masallaci ya samu gindan zama kuma duk masallacin da aka san akwai kabari a cikinsa bai halatta a yi sallah a ciki ba wasu na magana a ce masallacin annabi masallacin annabi kabarukan annabi da abubakar abin ba a ciki yake ba da aisha ba a cikin masallaci yake ba a wajen masallaci yake gininsa daban gininsa daban extension aka yi aka faɗaɗa masallaci ana faɗawa har katangar masallacin ta kawo gindin kabarin ko kusa da kabarin amma ba a yi shi da niyyar a sa kabarin a cikin masallacin annabi ba annabi bai san da wai wai ya ce wai wai kabarinsa wai a yi masa shi a cikin masallaci ba a'a sam babu wannan kuma yanzu in ma akwai in haka ne to kai annabi ne kai ba annabi ba ne kai abubakar ne kai aisha ne babu don haka mu bi gaskiya sai mu huta kuma mu gaya wa mabiya gaskiya a gaya wa mabiya gaskiya wallahi akwai wata ƙasar da na je a cikin ƙasashen na afirka wasu yan uwa suka kai mu suka ce mala kaga wannan makabartar sallar idin garin gaba ɗaya a cikin makabarta ake ka duba mana sallar idin a makabarta ake da haka a cikin tsakiyar makabarta ake kafa wa liman mumbari ya zo ya zabga kudu ba su kuma su su ta shimfiɗa a tsakanin kaburka ni na je wurin na gani da shirkiyan da bidiyat da ake ta yi a wannan wurare da bautar kabari neman taimakon kabari neman agajin kabari da kai wa kabari sadaka wani yana nan yana zaune a gindin kabarin wani mutum yana cewa ku ba shi sadaka ku ba shi sadaka ku sa mai sadaka ku sa mai sadaka wallahi a nan yake zama yake yi ne an ce dare yana yi sai kwashe sadakar ya tafi da ita gobe ma ya dawo kuma saboda mutane suna toshe rubucira sai a ce ai shi aka bawa ai mai kabarin aka bawa ku ba shi sadaka kuma bayan an ba shi sadakan kuma sai a zo a tsuguna kuma a roƙe shi ka ji shirme yaya zan zo in roƙi wanda yake neman sadaka a wajena in kura tana maganin zawayi ba sai ta yi wa kanta ba ya lait ya lait Allah ba mu ikon ganewa da haka ku sa alama a wannan guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa quburun lil mushrikeena fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil quburi fa nubishat وبالنخل والشجر فقطع bishiyar dabinai da sauran bishiyoyi kuma yace duk a sare su gaba daya wa suffat fi qiblatil masjidi aka shimfide itatuwan na masallacin da aka sare a alqiblar masallacin wa ja'ala tulahu mimma yali alqibla 100 dira ila muakhirih sai annabi yayi tsawon masallacin lens ɗin masallacin tsawonsa daga gabar da yamma sai da ya yi shi wato a a wafil janibai ne misal zalika audunahu ya daidaita tsawonsa gabar da yamma da kuma kudu da arewa daidai wa daida ko kuma ƙasa da haka sallallahu alaihi wa sallama zira'i ɗari haka zira'i ɗaya biyu uku hudu biyar har sai da kai gari a wancan lokacin ka duba yadda yanzu masallaci ya girmama miliyoyi yanzu yake dauka a cikin kokuwar masallaci kawai banda harabar masallaci addini yayi albarka sallallahu alaihi wasallam ya ci nasarar da'awa musulmi sun karbi sako zuwa ake kullum burin mutum musulmi ya ganshi a wannan masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan وجعل أساسه قريبا من ثلاث ثلاثة أزرع أساس فاونديشن ɗin masallacin annabi yayi shi tsawon zira'i uku yayi tono yasa aka tona kaga ashe yin gini ayi tono yana da asali kenan a sama masa gindin zama ya kafe sosai zira'i uku summa banauhu bil labini suka gina shi da tubali tubali na ƙasa wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama yabni ma'ahum annabi yana yin ginin tare da su da shi aka yi ginin da shi aka yi kwaba da shi ake bubbuga bulan na na ƙasa su ne labin din aka sa su annabi yana ɗaukan tubali tubali yanqulul labin wal hijara bi nafsihi da kansa yana ɗaukan duwatsu da ake kakkafa su a matsayin bulo da ƙasa da ake kwabawa tubali-tubali da kansa yake ɗauka sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma la aisha illa aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira ya ubangiji babu rayuwa mai daɗi in ba rayuwar lahira ba la aisha illa aishul akhira rayuwar duniya a cike take da bakin ciki da bacin rai da damuwa wallahi yau in ana zaman lafiya a kwance hankali kwance kana al'amuranka gobe wani abin da zai bukanta maka ya tayar maka da hankali sai ya zo munaghisat da zai hana ka morewa dan a nuna ma duniyar ba ta jin daɗi bane ɗari bisa ɗari malam zaka ga mutum tar tar iya ganin ka amma wallahi malam a cike yake da damuwa amma a lahira in an mutu an shiga aljanna ba a da ɓacin rai kwata-kwata ba a da damuwa kwata-kwata ba a da wayo Allah na shiga uku kwata-kwata amma a duniya a'a shi sa annabi ce la aisha illa aishul akhira babu rayuwa mai daɗi babu rayuwa ingantacciya in ba rayuwar lahira ba so ka yi ƙoƙari ka gina lahirarka yi ƙoƙari ka kyautata mu'amalarka da ubangiji don lahirarka ta maka kyau kuma wannan duniyar kada ta ruɗe ka duk abin da aka baka na mulki wallahi kada ta ruɗe ka duk abin da aka baka na sarauta wallahi kada ta ruɗe ka don yana da iyaka yana da lokaci wata za su zo su ce sun gaji da kai ka sauka ko yan uwanka sauke ka ko abokananka sauke ka ko ‘ya'yanka sauke ka ko kuwa jikoki da tattaɓa kunne su zo su kawar da kai su ce ka tsufa a canja ka a ce yanzu baya gada magana yanzu baya fahimta yana hada zance sai su cire ka sai su kawo wani shi kenan a ta tafka maka rawani amma baka san me kake yi ba tsufa ya kama ka amma so kake ne ka mutu da rawanin duniya kenan ba ta da tabbas ba ta da garanti kuma nothing is permanent a duniya babu wani abin da yake permanent ne tabbatacce da wawamme a'a kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram komai sai ya kare da haka yace ya Allah ka gafarta wa mutanen Madina da almuhajirun su kuma suna cewa hadal himalu la himalu khaybar هذا أبر ربنا وأطهر وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن وجعل بعضهم يقول في رجزه لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل suka ce wannan ɗaukan kaya ne ba na khaibara ba kuma wannan abu ne da ubangijinmu yake so a matsayinsa na ibada ne sannan kuma abu ne mai tsarki kwarai da gaske suka yi ta faɗan wannan rajis suna yi suna nishaɗi suna waƙa idan muka zauna annabi yana aiki la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu ko la in qa'adna war rasulu ya'malu idan muka zauna annabi yana aiki to wannan aiki namu ya zamanto bataccen aiki mai batarwa yaya za mu zuba ido mu bar manzon Allah yana dakon dutse yana dakon tubali yaya za mu zauna annabi yana gina masallaci mu muna zaune a wannan malamai suke cewa annabi ya koya musu muhimmancin wato al'amalul jama'i aiki collective aiki da za a haɗu da wane da wane shugaba ya fito cikin talakawansa mabiya a yi wani abu tare da shi wannan sifa ce ta annabi alaihi salatu wassalam bayan mutum ya zauna kullum sai dai a ta damun mutane da jiniya kai ba a ganinka yalla bai ba ka fitowa sai dai in za ka yi jawabi aje a kai maka 'yan jarida su je kai ta bayani kana zaune a ɗakin ka sanyi yana buga ka kana ba da umarni ba ka fitowa ba a ganin ka kana motsi ana son a ga shugaba yana fitowa ya yi ayyuka ya shiga ƙauyuka ya shiga wurare na talakawa wani abun ma ya sa hannu a ga yana yi a tare da mutane wannan zai ƙara mai daraja zai ƙara masa matsayi zai ƙara masa kima zai ƙara masa ɗaukaka don koma kuma ya yi koyi da annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam wani zai ce ai yanzu bai zai yi ba ai to me yasa bai zai yi ba ba gaskiya ba gaskiya kai ba kai gaskiya ba mabiyan su ma ba su yi gaskiya ba amma yayin da mutum ya rike gaskiya bai ci kwaban kowa ba bai shiga hakkin kowa ba bai rike musu kudinsu ba bai rike musu kudadensu na kwangila ba bai rike kudaden ma'aikata da kananan manyansu ba kuma yana ta musu aiki da kudadensu wallahi ba zai ji tsoron fita ba ko karfe ukun dare ne to me na muku ba abin da na muku ballanta na wani ya zo ya mun ta'addanci to amma me yasa ake tsoron ka san ba kai daidai ba ka san suna jin haushinka ka san sun tanadi duwatsunsu da za su yi maka jifan shaidan ka san za su ce ba ma yi ka san za su ce Allah ya isa ka san za su ce a biya mu kaza dinmu ai baka isa ka fito ba yasa sai dai mutum ya fito ya hau mota mai gilashi mai duhu shi yana ganin ku kowa kwa ganin sa sai dai ai wata alama inda yake cikin sai ga wancan ya wuce gaba wancan ya dawo gaba shine yana ninkime yana rufe haka ake yi a gama yan shekaru hudun duka ba a sauka aka taka ƙasa aka je aka yi wani abu tare da talakawa ba shine mulkin wai yanzu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil fatan mu mutane Allah ya ba mu shugabanni na gari masu adalci masu gaskiya waɗanda ba su jin nauyin shiga cikin mutanen saboda sun musu aiki ai wani malam in yanzu yadda ka san a haɗe shi malam saboda so mutanen da kake jin tsoron in ka musu aiki su za su baka kariya wallahi waɗanda kake jin tsoron za su yi maka ta'addanci su ne za su baka kariya amma tun da baka yi musu ba su ne kuma za su iya juyawa su yi maka mai su maka ba daidai ba to malam annabi da kansa ya zo mana yana gina musu masallaci suna yi tare saboda me bai ci kwaban kowa ba amma wani fa wani fa ba za ka iya yafe masa ba barna ta'adi da ya yi ko yake kan yi wallahi idan an gaya ma ba za ka iya yafe masa ba kuma yana nan yana kan yi mun sha faɗa Allah ya yi mana abubuwa da yawa a ƙasar nan na arziki da ya ba mu dama mu huta mu taimaki wasu wallahi duk akwai a ƙasar nan duk abin da kake tsammani na arziki muna da shi ko kuma muna da kuɗin da za mu kawo shi in ka taɓa arzikin ƙasa muna da shi dazu nake jin odiyon wani yana bayani cikin masana tattalin arzikin ƙasan cikin masana abin da ƙasar take da shi ana ta magana fetur fetur fetur ya ce yau ai fetur fetur ɗin da muke da shi a najeriya ko kwatanta shi yawansa ko kwatanta shi ba za a yi ba da iskar gas da muke da shi ya ninka amma dubai yau yadda ɗan najeriya ke wahala a wajen sayan gas har ma wuraren gas an fara rufewa saboda bala'in tsada amma muna da shi a ƙasar sai dai a siyo a wata ƙasa ga man fa a cikin ƙasa a bunne ga sinadarin wutar lantarki duk jihohin nan na arewa gaba ɗaya Allah ya ɗora mu ƙasarmu a ƙarƙashin ƙasa gaba ɗaya duk sinadari ne da ake samar da wutar lantarki a duniya da shi jihohin nan duka na arewa da a ce za a yi tono a dazuka da hanyoyi da za a samu wannan sinadarin sai mun ba wa duniya ma wutar lantarki amma wa muke da shi da zai sama mana abu ruwa akwai ruwa ruwanmu na lagos kawai teku kawai inda za a ɗanyi masa hanya a ratsa shi ya shiga cikin ƙasar har duniya ta tashi ya ishe mu ta noma akwai inda baya noma amma akwai inda zai noma kogunanmu na cikin ƙasa da suke ta ambaliyar ruwa duk shekara ai Allah yana ba mu ruwan ne a yalwace a wadace saboda mu yi rizabin ruwan mu samu mai noman rani amma waye zai mana tunanin ya faɗaɗa kogunan nan ya yi dam dam dam ya sama musu passage in damunar ta zo suka cika sai je cika dam ɗin sai a datse shi wallahi azimu har wata damana ta zo muna da ruwan da za mu yi noma mu ci abinci a najeriya muna dama mu yi noma sau uku in muna so ko sau biyu ni dai gani a kano ina zaune tun da allah ya yi ni ina bin dan batta in je in dawo ina bin wannan hanyar gwarzaɗin nan koguna da dam dam da audu bakwai ban taɓa ga wannan ruwan dam ɗin ya ƙare ba amma a banza gashi nan ruwa malam ruwan da zai iya cinye al'umma amma ba a utilizing ɗinsa daidai da kiwon kifi gwamnati ta ga dama za ta iya yi a cikin wannan daɓin ya isa samar da wani masdar asati wani hanya na samun kuɗi da za a riƙe al'umma a taimaka musu ga gonaki iya ganinka a jikin wannan dam-dam ɗin iya ganinka amma ba a iya amfanuwa da saboda me ba a jawo ruwan aka jijjefa shi cikin daji yadda za a taimaka mutane su amfana da shi ba noman rani akwai albarka yanzu ina baku misali ba da ka nake ba da ba ina da gonar da a bana ɗin nan na noma ta sau uku me yasa saboda wurin da take a jikin ruwa take na noma shinkafa ta yi wata uku na sare ta na yanke ta na buge na zuba a buhu na kai gida wallahi malam na ce ina mai tractor ya zo na baje ganyen shinkafar na ce ai mun haro aka iharanta ganyen ya riɓe na jira na daɗa zuwa na kira ma'aikata suka fitar mun komi komi na daɗa daddasa wata shinkafa na yanke damana ta zo ta mana ta dan dake ta rabin damana tana yi na dada birge gurin na ɗebe buhunan na zuba na dada noma yanzu nan da nake muku magana bai wuce sati biyu na yanke shinkafar kuma na ce a zuba haro a wurin kuma an yi haro wallahi malam na ce wurin ya dan sha iska yanzu zan zo zuba masara zan zuba yar wata biyu ko wata uku ta rani kuma zan sare ta kuma zan ɗebe ta kuma zan daɗa zuba wata shinkafa kuma zan nome yanzu wannan malam inda a ce gwamnati za ta yi mana a wannan ƙauyukanmu duk ta baza ina ruwanmu da zuwa mu zage su mu ce ba su mana aiki ba to babu ga ruwan a banza kurin a jashi a shigar da shi cikin dazukan nan a yi tsari ma a sa mutane su rinka biya babu zan buga muku misali na taba faɗa a karatu a jihar kano muna da local government ɗin kura kura kura kawai zan buga misali a tsawon shekara gaba ɗaya ba ranar da za ka wuce a bakin hanya bakin gari kura ba tare da kaji injin buga shinkafa yana tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tsawon tsawon shekara babu wata rana da zaka wuce baka ga buhunan shinkafa fiye da ɗari ana shekewa ana yaba ta damana tana tafiya ta rani za ta zo ta damana tana tafiya ta rani za ta zo a iya local government ɗin kura kaɗai saboda me saboda sun samu wuri sun samu ruwa ya ratsa gonakinsu babu dan ba wani dan kura da zai zo gwamnati zanga zanga saboda tuntunin sun samu taimako kuma ku lura duk inda ake zuwa ana neman taimako ko a tafi wani cirani ko na ban dan kura a jihar Kano a lokacin gaman yaron da yake matashi dan kura ba za ka ganshi yana bara yana roƙo cewa a taimake shi ba duk samarin kura galibin su suna da sana'a suna da aikin ko dai suna da gonar kansu ko kuma suna zuwa su yi aikin kuɗi su samu kuɗi ko suna da taraktoci da suka saya ko suna sayar da iri ko suna sayar da taki ko suna kaza ba yadda za a yi a kano muke yaro dan kura matashi ku je kura gobe ku je majoritin su yaran nan suna da sababbin babura lifan lifan nan na dubu ɗari biyu da saba'in ko ɗari uku ai ɗari biyar yanzu ko to wallahi ka gani abin na ni tsohon tunani ne ni wallahi tsohon lissafi na dauka ashe abubuwa sun canja a Najeriya ɗari biyar kuma galiban samari matasa yan kura suna da gidansu na zama malam yaro za ka gama aibu ne ma ya yi aure ba a gidansa ba me yasa saboda suna noma wannan shine abin da muka gaya wa gwamnati a misali wannan jiha guda ɗaya a taimaki talakawa a inganta musu harkar noma da kudaden da kuke ta ɗiba ku kai can a ce a ba wannan manya-manyan masu kuɗi da manya-manyan masu kamfanoni su ɗebe kuɗin ku je ku yi ta tono kuna jan dam-dam kuna shigar da shi ƙauyuka da garuruka duba ƙasar misira duk inda za ka zagaya a ƙasar masar egypt wallahi malam ba za ka taɓa ganin daji a banza ba duk nome shi ke kuma ku je ku gwada iya tsawon tafiyarka ko a jirgi ko jirgin ƙasa wallahi na gwada tun daga daga daga daga kahira alkahira Cairo har zuwa Alexandria tafiyar awanni ne a jirgi na ƙasa sai ka yi bacci ka farka amma wala ba inda za ka zo ka ga ƙasa a banza kuma ba inda ba za ka ga ruwa ba ko ina akwai ruwa amma duba abinci a ƙasar Misra ba su da buƙatar a yi musu oda abinci a kawo musu shinkafa kala kala kala lemo kala kala kala tumatur kala kala kala wannan wake kala kala kala duk su suke nomawa malam inda gwamnati za ta taimaki mutane akan noma kaɗai wallahi sai an yi maganin wannan ta'addancin da bandik da ake tafama da su yana ma za a samu dajin ai barin dajin kuka yi ba a utilizing ɗinsa ba shi yasa wasu su ma suka je suka samu gindin zama suke cin rabonsu a dajin da an saki kuɗi an yi aiki an saki ruwa an taimaki manoma aka ce kowa je shiga gona ya noma wallahi tallahi har daga kasashen waje ma za su rinka zuwa suna investment akan noma yanzu akwai kasashen da suna so su samu wuri da za su gyara da ruwa su zuba miliyoyin daloli don su zo su yi noma su ɗauki 'yan ƙasan ku aiki su taimaka muku in kun gama amfanin su ɗauka su tafi da shi su samu alkama su samu suna ɗan ƙasashe da yawa amma ina sai ka ga daji iya ganin ka amma ba ruwa amma a gefensa ga wani ga wani teku nan ya fi shekara ɗari wani kogi ya fi shekara ɗari ruwansa bai taɓa ƙarewa ba ruwa ga shi a banza ba ma utilizing ɗinsa ba ma amfanin shi shi sa muke cikin wahala fetur gashi muna da shi amma muna ta kuka ana ta tunanin za a ƙara masa kuɗi muna ta wayo Allah muna da shi mu ya kamata mu ba wasu ƙasashe amma muna azabtuwa a kansa iskar gas ga ta a banza muna da ita amma a gyara yadda za a ci moriyar abin a fitar babu wannan shine kalubalen da ke fuskantar ɗan Najeriya ka zaɓi shugaban da zai yi tunani Allah ma i bashi basirar da zai kwakwalo wannan abin ya gyara maka ka zama mai 'yanci. ta zama mai yanci yanzu idan dan Nijar da bai da ruwa na sama dan Nijar da bai da wadataccen ruwa yana iya zuwa ya utilizing kasar sa yi noma na rani ni dan Najeriya fa in gaya muku wani abu dam dam din da muke da su a Kano dams dams da Audu Bakwai Allah ya masa rahama a Kano duk wanda tijo mai tunani wallahi inda za a yi utilizing ɗinsu a yi noma su sun isa su ciyar da jihar Kano gabaki ɗaya wallahi ba sai an kawo mana shinkafa daga waje ba ba sai an kawo mana gyaɗa daga waje ba ba sai an kawo mana wake daga wani guri ba ina muku wannan magana a bisa ilimi ne ina noma wallahi na san sirrin noma daidai gwargwado amma ya laifi malam je ka ga ruwan tiga a banza za ka ga ruwan na yana kuka ba abin da za a yi da shi wani gurin ma kwale-kwale ma bai isa je ba saboda bala'in ruwan da zurfinsa amma ba amfanuwa da shi gashi nan shekara da shekaru haka yake muna so mu samu shugabanni masu tunani wanda za su tuno mana wannan ba wanda zai zo damu wai wai a ce wai wai mala ana ta kashe kudi akan wasu abubuwan da ba su da amfani wasu abun ka ga ana yin su a cikin gari malam kai kuka ga inda za a je a kashe kudi a taimaki mutane malam dan birnin sai ya tashi daga birnin ya bar wannan dogon gidan ya shiga daji yayi noma ya samu albarka ya kiwo inda za ka zuba dabbobi malam ba sai ka sai ciyawa ba su ta haihuwa kana tatsan nono kana samun nama in ka ga dama a cikin daji za ka yi kamfanin nama ka noma shanu su girma su nuna ka yanka su ka yi fakejin nama ka fitar da shi kasar waje duk za mu iya yi amma ya lait babu mun haɗu cunkus abin da ya dame mu kyalkyali wannan kyalkyali ai ba a mana kaza ga inda za a je a aiki can a samarwa da matasa ma aiki to amma dalais ina jin zulubinmu ne da laifuffukanmu da saɓawa Allah da muke Allah ya jarabe mu da shugabanni irinmu amma waɗannan abin da na gaya muku ko an yi ko an su dole sai an dawo kansu ne za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali jin daɗi yanzu ka duba gata irin da ɗan saudiya amma ni ma yake samu ya zai yi noma dan saudiya duba gata irin dan amerika a ce wai dan amerika babban hanyar samun kudin kasar amerika shine noma ka je ka ga noma ka je ka ga gona a amerika wanda da helicopter ake gewayarta wallahi ta fi karfin a hau mota a zagaya don ina motar ne masu yanyi kwanaki ba gama gona ce ta mutum daya da helicopter ake zagaya ta ana zooming hoton cikinta ko ana tafiya ƙasa-ƙasa da shi ana gani ka je ka ga gona amerika da helicopter ake mata feshin kwari ko da helicopter ake zuba mata taki tuntunin sun ci gaba akan harkar noma ka je ka ga suto suto ɗaya na mutum da ya kusa ya kusa wata local government ɗinka wallahi zabga-zabga murane tireloni ne sai su yi shekara suna shiga ba su cika wurin ba wallahi sun ci gaba malam da gaske suke yi su ai sun san ci da sha shine kiwam na rayuwa ni ko ni da kai ba haka muka dauka ba da haka yanzu ba gashi abincin ya gagare mu ba ga kasan noma amma abincin ya gagare mu ga ruwa muna gani amma ya gagare mu ga dabbobi muna da shi amma ba mu da taki muna kukan ba taki ga awaki ga tumaki gashi muna da su ga shanu nan amma ba mu da taki saboda we don't know how to utilize it Allah ya mana komai yanzu ne da kara da kake nomawa in kana noman shanu kara kara wallahi alazim malam ya ishe ka ba sai ka sai dusa ba a tsawon shekara shanu ne zaka daure kana kana kana kana kana noma su kana kana kiwon su masarar da ka shuka a gonarka geran da ka shuka a gonarka dawar da ka shuka a gonarka karan gaba ɗaya za ka ɗebo shi akwai inji da za ka zura masa ya nike shi ƙurmus ya zama kamar dusa ka zuba shi a buhu kai fakejin iya tsawon shekara kai ta ba wa shanunka su ci kuma su yi maiko amma waye ya san ma akwai yadda za a gyara kara ƙona shi muke gwanda gwanda ma 'yan jakara suna zuwa siyo su yi gurasa muna bukata a wayar da kanmu mu kori talauci Allah ya mana afuwa kiwo da noma shehu usman dan fodi ya ce demen duren ya ce mu yi noma mu yi kiwo haka ya faɗa wallahi haka ya faɗa da fulatanci shehu usmanu ya ce in kuna son zaman lafiya ku mai da hankali akan noma da kiwo in kuna noma kuna kiwo kuna samun abin da za ku ina ruwanku da wani kudin fetur ko wani man fetur ko wani waye waye sauransu ina ruwanku da shi ina ruwanku da shi su je su ta ƙara kudinku kudinsu kuna da kudi ta ma ba ku da shi Allah sa samari su zuciya ku zakulo mai kishi waye zai bi muku waɗannan abubuwan ya taimaka muku ya agaza muku ya tallafa muku yanzu ku duba transport kadai duba Kano akan transport transport duba adadin mutanen da suke fita su je kudu su dawo mota kawai manya-manyan motoci da za mu rinka saya masu halin mu su saya a rinka ɗiba mutanen mu a je Lagos a dawo ana samun kuɗi babu fikirar wasu ne za su kawo mana su ɗauke ku su ƙi su tsaya a lokacin sallah kun ba yanda za ku yi su ɗauke ku su sa muku waƙar Yesu almasihu tun daga Kano har zuwa Enugu dole kuma ku shiga ku yi zuciya ku yi babu to sai kwanan nan ne ma Allah ya taimake mu alhamdulillah wasu attajirai daga ƙasar Nijar Allah musu albarka Allah musu albarka suka shigo da wannan business suka kawo motoci masu kyau sai ka ji ana kunna Qur'ani a ciki kuma ana tsayawa ana sallah da AC lafiyayye tun daga Kano har Lagos ba a kashe AC musulmi amma daga can suka zo ina alhajinka mai katon gida ina alhajinka mai jarmata a gaban mota ina mai mota ta miliyan 40 da kaza yana yawo wannan miliyan 40 guda nawa zai saya dora a titi amma mun fi son mu hau mu more mu yi alfahari shikenan mu mutu a ji abun nemo magada su zo su ci gado kawai su more su tafiyarsu samari mu ƙara tunani samari mu ƙara basira mu san ya kamata wannan yanayin da ake fuskanta tsadar al'amura hauhawan farashi tunanin a ƙara man fetur wane ne wane ne abinda zai kai mu ga ƙarshe shine wayo Allah na shiga uku ni yasu tsada dai ba za ta daina yi ba kuma duk abin da suka ce za su yi wallahi sai sun yi ya rage gare ku ku sake tunani tunda Allah ya rubuta dole za ku rayu a ƙasar to sai ku ga ya za ku yi ku rayu ya ya za ku yi ku rayu shine kawai muna nan muna zaune mun zuba ido kaga wani bako ya zo ya shigo nan gurin ya samu guri iya ganinka ya siya yana noman tattasai da tumatir muna nan muna kallo duk wani abu na samun kuɗi sai gaba mu bane yanzu dubu hotel hotel hotel hotel da ake tafka tafkan hotel da ake samun miliyoyin kuɗi na suwaye na suwaye ba ku bane ba na ku bane manya-manyan restaurant a garin nan da ake da su na cin abinci na alfahari a zo a gani na suwaye ba na ku bane kuna nan kuna zaune wasu sai su shigo garin su zo su kafa business din kuma ku je ku bi layi biredi nan wata ran naje wani babban wurin sai da biredi biredi wallahi layi ake bi sai gashi wani qur'ani yake waya alaji tek tek tek alaji tek layi malam manya manya alazan birni sun takin motoci suna son su ci biredi mai kyau yana da yana kwanciya akan kudin da zai gina wannan gurin gidan biredin guda 500 amma wallahi zai je bi layi yana neman biredi kaza layi damsul basirati wannan dakata nan saboda abubuwan sun yawa wallahi suka ce in muka zauna annabi ni fa ina faɗa ne saboda matasa ku ne a gabana wallahi kishi nake naga Allah ya sa wani ya zuciya abun yana damuna yanzu lemo fa na zaki da zamu shafa malam ba wallahi duk lemo da za a dauka ayi biki ko na kana duba sai ga daga Lagos ko daga Enugu ko daga wannan can lemo kawai lemo da kai ake sayarwa irin bakin titin nan ba ma iya yi duba sabulu sabulun wanki kowa sai ya wanke rigarsa amma fikirar business din kamfanin sabulu na bahaushe musulmi a nan kano guda nawa kuke da shi babu da haka business din ya zama ba mutane ya zama yake tsada yanzu sabulu guda ɗaya naira ɗari biyu na wanki ɗari da saba'in sabulun wanki saboda me ba competition a cikin business din basirar ta toshe me sabulu me sabulu amma babu babu da yawa abubuwa wani ya ce mu malam barin gaya maka wani abu ya ce malam kaga kaga sirinji da ake allura ko ya ce akwai asibitin da babu babu ya ce to ka bincika waye ke oda sai ka shiga garin nan sirinji ba mu bane business ne mai kyau malam kai ba haka bane kana da ilimi ya kai kana kada kai ka san me sirinji wasu suke da business din leda leda akwai dan uwa da ya ban labari yace kaga ba kana ga leda biredi ba leda bak leda biredi leda kaza didi da leda sinadarin yin leda abin da ke da duk garin nan gaba daya yace wallahi ba namu bane didi da leda biredi an yi lokacin da sai mun jira an kawo daga gari kaza yanzu ne aka samu ɗaya biyu haka suna yi leda ta biredi leda ta kaza alhamdulillahi wasu suna farka suna gane akwai wasu abubuwa na sirri da ba mu iya gane su kuma abu ne da muke da bukata yanzu barin tambaye ku ba ana dora ba ana ba ana daura mara lafiya ruwa ba eh mutum yana rashin lafiya ba ana daura mai ruwa ba to ku je ku bincika a garin nan kamfanin yin ruwa da ake daura mara lafiya guda nawa ne ana ma yi a garin nan kaji Allah ya ma albarka dokta leda ruwa ruwa common ruwa da ake daurawa ba ana daura mana ba wani bayan lafiya an daura mai ruwa wani bayan lafiya an daura mai ruwa to barin kara a Kano akwai babu a Jigawa akwai babu a Kaduna akwai babu a Gombe akwai babu wani ya ce duk arewa babu kamfanin da za a yi wannan amma kuli imagine business din nawa yake generating na kuɗi turnover din kuɗin da ake samu a duk shekara a duk rana ɗaya za ka irga amma alaji nawa muke da shi yana da gida guda ɗari a kano bai ma san wasu inda suke ba fikira tunani kana ta nuna mun lokaci yayi ina ina ina neman wurin tsayawa wallahi malam muna cike da damuwa ni ina ganin cewa samarin mu matasa ya kamata mu sake zama mu mu sake tunani ya za mu rayu a ƙasar nan ƙasar mu ce Najeriya ta mu ce dole mu tsaya mu haɗa kai mu ga ya za mu seta business din mu ya za mu seta siyasar mu ya za mu seta addinin mu ya za mu seta kaza din mu amma wallahi malam mu zo mu zauna muna ta hawa motoci masu tsada muna ta kaza muna ta kaza amma ba mu ta ya za mu yi kaza ba ban shiga muku ba sauran abubuwa ba ba suna nan wallahi in na buga muka wani abun yanzu a shagon ka kana da shi amma wallahi azimu malam ba kai ne mai odar sa ba suna nan suna zaune masu odar abu kuma a garin ku suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa ku yi zuciya ku ji wannan abin da na gaya muku wani ya zuciya ya ce zai wani abu na ba da ƙafa na faɗa last two weeks da suka wuce na ce muna neman Allah ya taimake mu wani attajiri a garin nan ya fitar da mu kunya ya samar mana da wani wuri da zai gina shi ya inganta shi ya kawo injuna na test test test da scanning scanning da ake yi wa mata ya zuba ma'aikata mata zalla saboda ya 'yantar da matan musulmi daga wulakancin da suke shiga ciki ga yaran mu na yan mata wacce ta yi NCE wacce ta yi diploma wacce ta yi nursing wacce ta yi kaza suna zaune ba mijin aure ba aikin yi idan ka bude koya musu wannan scanning din da wannan awon jini da waye da sauransu da ake yi baka da problem wannan a ce mutum yana da garantin zai kai matarsa a yi mata scanning ko a je a yi mata test ko a je a bude wani jikinta a duba mace ce za ta yi mata ai layi za a yi maka amma babu ku gwada ku gani amma yanzu muna musulmi a garin nan mu zauna a ce matakka wani larura ya kama da za a yi duba al'aurarta ba a duba ana duba al'aurarsu suna da infection different kind of in- infections da sai an duba al'aurarsu amma abun tambayan wa yake dubawa akwai likitoci a nan suna kallo na ina kallon su su sun sani so ba su ma damu ba ba komai bane ma likita dai sai ya ga al'auran mace dubu ma bai damu ba kai kana nan kana kamewa ki ki fito fito sa hijabi ba ni fa ba na son rashin kula sai kin gama sai ka gama ka je ka kai ta za a yi scanning din nonanta mamanta tana jin wani ciwo ko kirjinta nan yana abin nan haka namiji zai zo ya bude ya taba nan ya taba nan ya taba ya daddana namiji watakila ma ba musulmi ba wani likita ya gaya mun yace malam akwai abin da ake in wata larura ta samu mata gaya mun sunan ciwon ban iya riƙewa ba tunda ni ba likita bane yace wallahi malam zuwa ake a baje mace haka a buɗe ta kafar ta nan kafar ta nan a gado da haka zuwa za a yi da haska da fitila mai haske a shiga cikin al'aurar a buɗe a buɗe a duba a duba a duba amma maza ne ke yi ina matan ku ina asibitocin ku to sai da maganin ma harkar siye da siyarwa na maganin ma duk ba ku bane magani na arziki da zaka saya a garin nan duk ba ku bane ku dai a bar ku dai da sawa motoci masu tsada a titi malam haka ne abin da na faɗa حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي هذا الدين يا رب العالمين زام داك تعالى باتم بي سبب تفيا مكي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته